الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلامه على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين حق قدره ومدار العظيم الحمد لله السلام عليكم نعم تقبل كلاتهم يا واتو كوكبو بيتي نوني to a kan min ne ko to bismillah rahman rahim min tabi'i biha wa bayyin allili bayyin walil fasli atat wal badali wa nasl al umumi aw misla ila wa an wa fi wa inda wal ba wa ala للشرط من والوصل واستبهام وذات وصف نكرة نوع تماني لدلب تفسيق هل وما أتى تصورا هل أهو كظرفة وقوله في الأصل الإيجابي كمن الشام ليس بالسواد لمطلق الجمع لدى المصرية الواو للترتيب أو مئية للترتيب أو مئية أنجم wannan babu ko to min wato kalma ta gaba ita ce min ita ce min wato ita ce kalma ta 25 a kalmomin da ake bayaninsu a wannan babi wanda ita min harafi ce amma takan zo fi'ili takan zo fi'ili ina misalin inda ta zo fi'ili din min in ta zo fi'ili me take nufi me in ta zo fi'ili eh ƙarya ko daga ya asalin fi'ilin yake mana yaminu masdarin masdarin masdarin min amri ne fi'ili amri ne masdarin ya yake maina maina mana yaminu maina in za a kawo amri daga mana yaminu sai a ce min min min ka yi ƙarya ka faɗi maganar da ba gaskiya ba min a sannan ta zamo fi'ili to ita min tana zuwa suna ko ba ta zuwa yanzu kama alaka ga ita tana zuwa fi'ili tana zuwa harafi tana zuwa suna to ita ma min tana da wannan akwai kalmomi goma sha tara wanda shi abdullahi dan fodo ya faɗe su a baharu mai ko fi'ilan wa harfan wasu man yuja'u ya kawo su to min tana ciki ko ba ta ciki to idan min ta zo harafi wanda a sannan tana cikin harufan jarra to tana da ma'anoni a sannan tana da ma'anoni wato ba ta 25 ce ba ta 20 da shida ce ita ce ta ishirin da shida tana zuwa ta ita ce ta ishirin da shida a ma'anarta ta farko tana zuwa don ibtida'i ibtida'i na ga na wato ibtida'in gaya daidai na makani ne ko na zamani ko kuma ba na makanin ba ne ba na zamanin ba to da ita min tana zuwa don fara gaya abu wanda yake yana da ƙarshe to a faɗi da min a bayyana da min daga ina ya fara misali na zamanin na makani misali na makani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa subhanahu allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa to min al-masjid al-harami ya nuna daga wajen da aka fara isra'in da manzo sallallahu alaihi wasallam misalin na zamani ya da zamani ko kamar fadin ubangiji subhanahu wata'ala la masjidun usisa ala taqwaya min awwal yawmin to min awwal yawmin ya nuna ibtida'i ne na zamani ibtida'in gaya ta zamani to wanda yake ba na zamani ba ba na makani ba kamar na innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ma'ana ta biyu ta min ita ce kabini tana zuwa dan tabi'i kamar na Qur'ani inda Allah subhanahu wataala yake cewa fantani bur rizqa min al-awsan to min min din ta min al-awsan ta zo dan tabi'i ne abin da yake rinsa daudar shine bautar gumaka wa alli tana zuwa dan ta'alili ko allili tana zuwa dan ta'alili ita min kamar misali yaj'aluna asabi a fi azanihim min as-sawa'idi dalilin da yasa suke sa yatsa suke toshe kunne tsawa tsawa qur'anin nan da suke bi ya zama kamar tsawa gare su baƙir tana zuwa dan tabiri misali hatta tubi kumin ma tuhibbuna sai kun ciyar da wani abu daga abin da kuke so walil fasli atan tana zuwa dan tafsiri wato dan rarrabewa wanda ita ce wanda take shiga bisa ɗaya daga cikin abin da yake kishiya kishiyoyi biyu kamar wallahu ya'lamu ya'lamu al-mufsida min al-muslih to wannan min al-muslih man min din ta fasalu wal badali tana zuwa dan badali kamar misali arabi tun bil hayati dunya min al akhirati to min al akhirati kamar an ce badala al akhirati a maimakon lahira wan nasl al umumi tana zuwa ita min dan bayyana umumi takan zo ita min dan bayyana umumi kamar in ta shiga wani kira aka kara ta ani kira ina misali ma ja ani min rajulin ka ce ba wani wanda ya zo ba yanzu kake ba ja ne rajulun ka ce dai ba wanda ya zo ma ba amma ba ka kore gaba ɗaya ba wanda ya zo ma ba shi yasa idan ka ce ma ja ne rajulun to rajulun din a sannan zahiri ne a umumi amma ka ce ma ja ne min rajulun ya zama nasi a umumi awa misli ila nan ta kan zo dan nuna ƙarshen gaya kamar ila kamar qarurtu minhu kamar ka ce qarurtu ilai na je kusa da shi wa an takan zo da ma'ana an kamar ƙarkun na fi gablatin min haza kamar an ce an haza kafirai suna cewa da kan sun rabkana daga magana tashin alkiyama wafi takan zo da ma'anar fi ita wato min kamar izanu da salati min yawmin juma'ati kamar an ce fi yawmin juma'ati wa inda tana zuwa da ma'anar inda kamar na qur'ani dan tukuni anhum amwaluhum wala auladu min Allah shay'a kamar an ce inda Allah ala takan zo da ma'anar ala wato takan zo wa an wa fi wa inda wal ba wal ba takan zo da ma'anar ba ina misali kamar yanzuruna min darfin khafiyya kamar an ce bi darfin khafiyya ala takan zo da ma'anar ala kamar na qur'ani wa nasarna min alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina kamar an ce wa nasarnahu alal qawmi wa nasarnahu alal qawmi to wannan sune ma'anonin itamin guda goma sha uku guda goma sha uku lishardiman sai kalma ta ishirin da bakwai da cikin kalmomin da ake bayanin su a nan ita ce man man wadda ita ma'anoninta guda hudu ne kacal tana zuwa don sharadi kamar man yudila wa rasulahu yudhiru jannati ko man ya'mal su'an yujzaji to wannan man anan shadiya ce wal wasal takan zo dan mausuliya takan zo mausuliya ina misali walillahi yasudu man fis samawati kamar an ce allazina fis samawati man asanna mausuliya ce wasibhan takan zo dan istibhani kamar man ba asana min marqadina man ba asana min marqadina fadin kafirai wa zati wasfin takan zo ma'abuciyar sifa nukura ko dai ta zamo nukira ce masufiya kamar mararku biman mu'jibin laka aw tamami ko ta zamo tamma kamar wani imaman huwa fi sirrin wani ilwa ilani da aka ce wani imaman kai madalla shi huwa yanda yake fi sirrin wa ilani to nan man anan nukira ce ta amma sai hal ita ce kalma ta 28 lidda na tasdiki hal hal tana zuwa ne don neman tasdiki kalmomin da ake istifhami da su a larabci goma sha ɗaya ne wanda duk dai a cikinsu wanda take asali ita ce alhamdu wadda ita tana zuwa don tasdiki tana zuwa don tasawuri ma'anar tasdiki shi ne duk wata tambaya da a iya ba da amsanta da e ko a amma ta sauri ita ce duk tambayar da dan ka ce e ko ka ce a'a baka ba da amsa ba yanzu misali kana son karatu kaga wannan tasdiki ne tunda ka yi amsawa da cewa e ko ka ce a'a amma ina ka ajiye littafin yanzu dan ka ce eh ka bada amsa ko ka ce a'a ai baka bada amsa ba shi yasa tambayar da take dan an ce eh ko a'a ba a bada amsa ba ita ake kira tasawuri wanda kuma an ce eh ko a'a an bada amsa to ita ce tasdiki to dukkan ita alhamza wanda ita ce asalin a kalmomin istifhami tana zuwa dan tasdiki tana zuwa dan a tasawuri tana zuwa dan tasdiki tana zuwa dan tasawuri ita hal ita kadai tana zuwa dan tasdiki kawai ba ta zuwa dan tasawuri sauran kuma kalmomi tara da ake istifhami da su su ana yi ne da su dan tasawuri yanzu irin su mata mata tu satur yaushe za ka yi tafiya da Allah ma tambaya ce yaushe za ka yi tafiya ka ce eh ko ka ce a'a ka ba da amsa ko ka ce aina daruka ina gidanka yake dan ka ce eh ko a'a ai baka ba da amsa ba ko an haka nan dan an tambaye ka a da anna anna ta amal ya za ka yi kaga shi ma ka ce eh ko a'a baka ba da amsa ba wa ma ta tasawwur shine ce ita hal tana zuwa ne dan neman tasdiki ba ta zuwa dan tasawwuri ita hal ba ta zuwa dan tasawwuri gaba daya ba da ma ce hal zai ruka imun am amur ba da ma faɗa haka hal zai ruka imun a iya faɗa amma hal zai ruka imun am amur ya magana ta koma tasawwuri ka hal abuka zalfata ina misalin inda yake ta zo kamar yadda ka hal abuka zalfata wannan saurayin dan uwanka ne kaga ya ba da amsa da e ko a wa qawluhu fil asr ga wani gyara da Jalaluddin Suyuti ya kawo mai kaukabus sadi am ne jabul jawami tajuddin ibn Suyuti yake da asalin littafin nan shine jabul jawami yace lil ijabi ita hal tana zuwa dan ijabi wai ba ta shiga da manfi to wannan rafkanuwa ne rafkanuwa ne kan Hisham kamar yadda malamin sa ma malamin sa ma Ibn Hisham al-Ansari ne kadau ya fada da sun yi kuskure da da almajirin da malamin nan da sun yi kuskure ne Jalaluddin Suyuni domin in aka tambaya halkama zaidu a iya cewa na'am a iya cewa la kaga kenan an ce la a yanzu kenan ba ta zo ne dan ijabi ba shi ne tilinta da sawabi ba haka din ba ka tarta ba ne alimul lagil da milal al-basriya al-waw sai kalma ta 29 wanda ita ce mata karshe ko ita ce wawi wanda ita bai tsaya faɗa sauran ma'anoninta ba malamai suna cewa ita waw dangane da nahawu iri takwas ce iri takwas ce amma shi anan sai ya kawo ma'ana ɗaya daga ciki saboda da Allah ta fi shafar ilimin usulul fiqh shine wawi ta adafi bai tsaya fadar wawin isti'nafi ba bai tsaya fadar wawin hali ba bai tsaya fadar wawin rubba ba bai tsaya fadar sauran wawi wawi ba ne sai kawai ya tsaya akan wawi ta adafi ya tsaya faɗar wawun ma'iya ba da sauransu ya ce alwawu wawi limit lakin jami tana zuwa ne don zarar haɗa tsakanin abu biyu ladal basiriya wurin malaman basara la tartibi ba ta zuwa don tartibi yanzu in ka ce ja a zaidun wa amur abinda maganar kawa ɗinnan da kasa yake nunawa shine cewa yadda zaidu ya zo amur ya zo amma ba maganar ba ana nufin lalle sun zo tare ba ta yi zama sun zo tare ba ana nufin lalle sai da zai ya zo sannan amru ya zo ba a'a ta yi haka din ne amma ta yi sai da amru ma ya fara zuwa sannan zai ya zo amma duk da haka ka iya cewa ja'a zaidun wa amru aw ma'iya ba ta nuna ma'iya cewa tare aka zo ko tare abu ya afko shi yasa ba hujja matsalar ga shafi'awa in kawai za mu dubi aya ta ƙur'ani da take cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn akan cewa tartibi wajibi ne tunda wawi ba wai yana nuna tartibi ba gaba ɗaya yawwa sai dai in suka ce za su kafa hujja akan haka da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan hujjar sai ta kai shi tunda dai ba inda aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya wanke hannayensa zuwa gwiwa hannu kafin ya wanke fuska ko ya wanke kafafu kafin ya shafi kai duk alwala da aka rubuta alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke fuska yake wanke hannaye zuwa gwiwa hannu sai ya wanke hannaye zuwa gwiwa hannu sannan yake shafa kai sai ya shafi kai sannan yake wanke kafafunsa to yanzu ka dangane da aikin manzon Allah su da suka ce tartibi a alwala wajibi ne sa iya samun hujja ana inda an yarda aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fa'idantar da wajen shi wanda mafi yawan su sun tafi akan haka mu da masaban mu an san akwai zantutuka biyu akwai kauli da cewa tartibi bainal fara'ili sunnatun min sunanil wurud jeran ta tsakanin farilan alwala sunna ne daga sunnonin alwala ko wa man nakasa a adal munakkasa illa mai dun wa in dala a adal munakkasa wa ma ba'dahu wayan ɗala a adahu faɗa a masabar malikawa to wannan kenan sai al'amuru bayani akan umarni an gama bayani akan kalmomi hakikatan hakikatun fil qawli mahsusan amar fil fi'li zu tajawuzin fi mashtahar وقيل ورؤه لقدر مشترك وقيل لم يقله قد من سلك وقيل بل مشترك في ذاني والشيء والوصف نعم والشان وهده قتراء فعل غير كف عليه مدلول بغير نحو كف وإن ألوا أو الاستئلان تفا وإن ألوا أو الاستئلان تفا والقول باعتبار زين رئفه والفار قد قال بالاستئلاء والشيء بالألو والجباء بقصده دلالة على دلب باللفظ وأدد في البديه دلب وليس الأمر إننا مرادفا إرادة وزوت ذلك خالفا أمر الهمزة دميمي درا أمار حقيقة في القول حقيقة ني أتكم مغانا محسوسة تمسمى maganar da take nuna neman a aikata aiki daga wani wannan ake kira amur filfili idan aka amfani da amur amara ana nufin aikatawa zuta da wuri to wannan majazi ne yanzu misali kamar a farkon suratun nahali da Allah subhanahu wataala ke to a sai amrullah to wannan amrullah din an yi amfani da shi ne a matsayin majazi ba hakika amur ba kenan tunda a wannan amuru ana nufin sha'ani na allamarin Allah magana ta shi alkiyama ta zo ko ma amurna illa wahidatun kalamhin bil basar ko wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw hiya aqrab shi ma dai a cikin suratul nahl ne ko to duk wannan majazi ne fi mashahar a zancen da ya fi shura akwai saɓani da yawa a tsakanin malaman shi amur mushtariki ne shi yasa ya haɗa da umarni ya haɗa da aiki ko kuwa ba mushtariki ba ne to shi nan da ya faɗa cewa zancen da ya fi shura cewa ba ishtiraki ba da haƙiƙa ne a cikin maganar da take nuna neman aiki wakila Ƙauli na biyu shine aka ce war'uhu an ajiye kalma amara da ƙarin mushtara ga gwargwado wanda yake yayi tarayya in an ce amara tayo yayi umarni tayo ya aikata wakila ƙauli na uku aka ce lamai kulhu qaddu man salak wannan a ce ana amfani da kalmar qaul amru alhali ana nufin aiki ba tsari bane na larabawa a bisa haƙiƙa ana nufin wato amru sai dai amfani da shi akan umarni ba wai a amfani da shi akan wani lamari ba wakila wani ƙaunin aka ce bal mushrikun fi zani a ya yi tarayya ne a cikin wa'annan cewa kalmar amru ta yi ta zo tana nufin umarni neman aikatawa ta yi ta zo tana nufin magana tana nufin magana nan fi zani ya fi luggar da ake yin jarra da nasaba da wasali muƙaddari a kan alifin zani na tasniya idan da ya bi luggar da tafi shura sai a ce fi zaini tunda zaini din tasniya ne ko zaini din tasniya ne washai haka na ana amfani da shi akan lamari a kira abu wato amur kamar wa shawarun fi lamari wal wasfi haka nan sifa haka ne ana amfani da amru akan sifa wa sha'ani haka nan akan sha'ani ana amfani da shi duk akan wannan yanzu da aka ce ina ma amruhu idza arada shay'an ana nufin sha'anin ubangiji tsarin ubangiji yana nufin ne wani abu an ya kula lahu kun fayakun ko kamar da ake cewa li amrin ma yasudu man yasudu li amrin ma yasudu man yasudu to nan li amrin an yi amfani da shi ne ana nufin sifa wata sifa ce take sa wanda yake shugaba ya zama shugaba yanzu wani mutane suna girmama shi ne don sarautarsa wani mutane suna girmama shi don kuɗinsa wani mutane suna girmama shi don kyautarsa cewa mutum ne mai kyauta to shi ne li'amrin ma ya sudu man ya sudu in ka ga mutum ya zama shugabanci to akwai dalili to wannan li'amrin din wato akwai wata sifa da ta sa ake ganin shugabancinsa wa hadduhum haddin amru amru haddinsa a nan a usulul fiqh ikitara'u fi'il shine neman a zo da aiki gairi kaf ba wai a daina ba neman a daina wannan sunansa na hai madlulin alaihi aikin nan ko zama an shirar a kansa bi gairi nahwi kuf ba da kamar kuffa ba kuffa kame daga kaza wannan ai hani ne kuffa ko da yake zahiri kamar umarni ne amma ai kamar hani ne tunda denayi denawa wannan ai hani ne umarni shine a zo da abin da yake aiki ko da yake a baya an yi bayanin sabani an kawo masabar wanda suke ganin cewa denawa dena aiki ma shi ma aiki ne kamewa daga aiki ai shi ma aiki ne ha aka kafa hujja a kai matsalar da faɗin sabon manzon Allah Allah ya yarda a gare su gaba ɗaya da suke cewa la in qadana wan nabiyyu ya amalu la zaka minnal amalu murallal suka kira zaman su me ake nufi zama wani yana aiki wani ya zauna ba ya kira aikin ba amma sai suka kira wannan zaman nasu ai aiki ne na bata suka ce la zaka minnal amalul murallal ashe ana kiran in yin aiki ma shi ma a matsayin aiki wai muluwun awalista ilan tafa in aka ce i to sai a ce an samu umarni ko da ba uluwi ko da ba isti'ilai ma'anar uluwi shine ya zamo mai cewa a yi ya fi wanda aka ce ya yi to wannan ake nufi uluwi haka ne istilahi ko shi abin da ake nufi a ce ya ba da umarnin da ya isa da nuna ya isa to shi ne istilahi to dide ko da ba wannan ana amru amru ne ba sai lalle da uluwi ko istilahi ba wal qawl bi itibari zaini a ce ana isinan wayannan ru'ifa wanda suka ce dole sai an samu uluwi ko da istilahi sannan za a ce an samu umarni to wannan kaulin yana da rauni an raunana shi wal faharu amma faharu dinin razi karkala bil istilahi ya ce a a sai an sami istilahi sai an sami istilahi tukun magana da aka faɗa ta bisa an shawarta aiko ya dau ya dace ka je to wannan ba umarni bane tunda kamar an kawo ne ba da istilahi ba na ce ka je to wannan shine umarni tunda ya zo da istilahi na ce ni dinnan na isa a kankance kai kaza kenan ko Ah, to akwai a faru dinin razi ya ce dole sai an sami istilahi sannan za a ce an samu umarni wa shehu shehu abu isa ga shi razi ya ce bil uluwi sai an samu uluwi sai inda yake shi wanda zai ce a yin ya fi wanda aka ce ya yin matsayi wal dubba'i bi qasdihi dilalata abu ali dubba'i da ɗansa abu hashim dubba'i daga cikin mu'tazilawa sun ce bayan samun uluwi ma dole sai an sami nufin shiryarwa a bisa nema amma an ba haka ba ba umarni ba ne bil lafzi wato a wannan lafazin an samu lafazin ya shirya bisa cewa ana neman lalle a zo da abu wa adud fil badihi dalab shi dalabi abinda za a kiransa dalabi abu ne wanda yake badihi duk mai hankali ma ya san me dalabi shi yasa ba sai an tsaya kawo haddinsa ba ba sai an tsaya kawo haddinsa ba ɗalabi duk mai hankali ya san akwai bambanci tsakaninsa da ihibari ba da labari shi yasa wannan abu ne wanda ake rikarsa da wujdanu kamar yunwa kamar koshi kaga yunwa a ce za a tsaya ta arifinta ai wahal da kai ne ai kowa ma in dai mai rai ne ya san yunwa haka nan koshi a ce za a tsaya tarifin sa shi ma wanda kai ne to ne ai kowa ma yana jin yana jin yunwar yana jin koshin to shi ne wa duk fil badihi talab wa laysa lamru inda na muradifa iradata dan an ce masala Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da abu to haka din ba ɗaya yake da a ce Allah ya nufi abun ba Allah yakan yi umarni da abu alhali bai nufe shi ba ina misali kamar imani daga wanda suke kafirai Allah ya kira duk kafirai zuwa su imani amma kuma bai nufi imanin daga gare su ba haka nan kuma akan samu inda yake wato bayyana subhanahu wata'ala ya nufi abu amma bai umarni da shi ba yanzu kamar sabo daga masu saba wa Allah Allah ya nufe su ne suka saba ba da karfin tsaya ba da karfin su ne suka saba wa Allah ba Allah ne ya nufe su saba masa amma kuma Allah bai umarce su da saba masa ba Allah bai umarce su ba shi yasa akan samu Allah ya yi umarni da abu kuma ya nufe shi kamar imani daga wanda suke mummune wanda suke mummune Allah ya umarce su da su imani kuma ya nufe su din cewa za su imani. Kiyasa a sannan da umarni da nufi sun haɗe kenan an samu haɗuwa a tsakaninsu. Akan samu abin da yake Allah ya nufe shi amma bai umarni da shi ba, kamar kafirci daga wanda suke kafirai. Akan samu abin da Allah ya yi umarni da shi amma bai nufa ba, kamar imani daga wanda suke kafirai. shi yasa akwai bambanci tsakanin irada da amur a wajen ahalus sunnati wa zu'tizal amma mu'tazilawa khalafa sun saba da mu anan suka ce ai duk abin da Allah ya umarni da shi to ya nufe shi tunda su suna ganin wato wanda duk ya saba wa Allah da san kansa ne ya saba da nufin kansa ba wai Allah ne ya nufe shi ya saba masa ba shi yasa su a wajen su wanda ya saba wa Allah ba wai Allah ya nufe shi ya saba masa bane a'a shine a kansa ya saba wa Allah ba ruwan Allah amma sunnata suna ganin cewa ai umumin aya da sauran dalilai da yawa cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to da abin da bawa ma yayi ai halitta Allah ce kuma ba wata halitta ta Allah da take zuwa ba tare da nufi daga wajen Allah ba da halitta ta Allah tana zuwa ne da nufi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa su sai suka tafi akan cewa Uh, wato irada daban a uh, nufi daban irada daban nufi daban to alhamdulillah sai mu kwana akan mas'alatun bi musbitin nafsi ya kulkun ya jare da Allah gane da mu Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu yin aiki da abin da muka sani a masu littattafan Allah ya saka muku da alheri malamanmu Allah ya saka muku da alheri Allah ya mana jagora a dukkan lamura Allah ya dora mu bisa shirya ya dawo da mu bisa shirya da mu da bayan mu ya sa abin da zai tada hankalin shirya ko kuma a cikin Allah ya naganta